الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata sha shida ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace ma talatin ga watan uku shekara ta 2021 lokaci ne tagaitacce wanda muka saba gabatar da tagaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna fahimul islam na shaikhul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am ta kiyan kuwa an fara yankawa ne ta kiyan kuwa wai misali dabba ce za a yanka sai zamanto akwai wahala a wajen kayar da ita domin a yanka shi yana halatta a bata wani magani wanda jikinta zai yi limtu domin a yanka ba laifi ana iya yin haka ƙwarai ba laifi gani ba kamar maganin da zai kashe mata jiki domin a kwantar da ita yan ma magani na hadiya ko kuma allura da abin da ya kama da haka duka ba laifi ba ne shi abinda bai dacewa abinda za a iya kilga shi akan nau'i ne wanda yake na azabtarwa to wannan shi haramu ne baya halatta domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi hadisin abu ya'ala shine shaddadi ibn aus Allah ya kara masa yadda maza yake fada cewa na ji maza Allah sallallahu Alaihi wasallama na fada inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu adh-dhibha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurihi dhabihata Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa ubangiji mai girma da ɗaukaka ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai duk abin da za a yi to kyautatawa wannan wajibi ne za Allah sai ya ce in za ku yi kisa ku kyautata kisa haka in za ku yi yanka ba za Allah ya ce ku kyautata yanka sai ya ba mu misali ya ce ɗayanku ya wasa wukarsa domin ya hutatar da abin yankansa kaga a nan maza Allah da ya umarnin cewa in za ka yanka dabba ka wasa wukar ta wasu domin dabbar wato ta samu hutu kenan kar ta azabtu a sababin wannan yankawa to don haka duk abin da zai kawo sauki game da yanka dabba wannan yana daga cikin kyautatawa maimakon a ringa daga da ita da kyal a kada ta sannan a yanka to wannan akwai wani nau'i na azautarwa amma in aka ba ta wani magani jikinta ya luntu cikin lafiya kalau za a iya kwantar da ita a yanka ta da haka kuma wannan hadisi sai ka sanya shi layin kyawun abubuwan da ke nuna kyawun fuska ta musulunci duk wani mai haƙƙi musulunci ya ba shi haƙƙinsa kenan masu da'awar kiyaye haƙƙin dabobi musulunci tuntuni ya riga su na'am haka ake kwatsuwa abokan ango da abokan da kawayen amarya mazansu da matansu to wani ai haramcin a bayyane yake wai wata al'ada ce in an ka amarya bangaren ango maza da mata su zo bangaren amarya maza da mata su zo a ɗau wata kyauta a yi ma amarya wannan haramun ne abinda ya haramtar da haka ƙin cuɗanyar maza da mata an gane ko cuɗanyar maza da mata haramun ne a musulunci duk al'adar da ta kasance a cikinta akwai abin da ya saba ma shari'a to ta rikida ta koma haramun na'am to shi iya abin da yake kwanan wannan jinin biki iya haddinsa ko mu ce gayar shi karshen shi shine kwana arba'in kamar yadda hadisi ne sahihi hadisin ummu adiya Allah ya kara mata yadda cewa mai biki a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama takan zauna tsawon kwana arba'in shine karshen kenan jinin biki in kwana arba'in ya ba da baya jini bai tsaya ba to dole za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ya fita daga cikin layin jinin biki ya zama jini ne wanda yake na rashin lafiya tare da cewa su malaman malikiya sun kayyade kwana 60 cewa karshen jinin biki kwana 60 ne in ya wuce 60 to ya zama jini na rashin lafiya sai dai babu wani nassi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya iyakance shi da kwana 60 kawai illa dalilin su shine istikra bin diddigi an samu wasu daga cikin mata sukan zarci to amma wannan nassi ne wanda yake tabbatar da iya gaye shi kawai kwana 40 to don haka in kwa jinin ya yanki kafin kwana arba'in to wajibi ne ta yi wanka ta ci gaba da ibada in mijinta yana da buƙatar kusantarta yakan iya kusance ta in bayan aihuwa misali take yanke da wasu 'yan mintuttuka bayan aihuwa jini ya tsaya to dole ta yi wanka ta ci gaba da ibada ba maganar ta ce sai ta kai kwana arba'in ta toye waina ta yi sadaka da abin da ya kama da haka kamar yadda suke yi wannan magana kwana arba'in in bai tsaya ba ne amma in dai ya tsaya to ba maganar kaiwa kwana arba'in dole za a yi wanka a ci gaba da wato ayyuka na ibada na'am
malam kamar jami'an tsaro wanda Allah ke ma cikawa da juma'a bayan rasuwar su gwamnati tana ba da wani tallafi tallahin duk mafi yawa kuɗi ne sai ya zo da sunan marayu da matai wannan ana iya ɗaukar shi kamar gado ne a raba a uwayen shi
wai misali irin taimako da hukuma take yi ga jami'an tsaro waɗanda suka mutu a fagen daga tare da cewa kafin maganar taimakon a fi sabilillahi akwai wani nau'i wanda yake na zalunci na tauye haƙƙin masu haƙƙi kamar yadda wani ɗan uwa yake bani labarin duka taimakon da suke badawa bai taka karya karya ba dan abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba in ma an ba da tallafi wanda abubuwa ne wanda ya kamata a tsaya a yi nazari a tsaya a yi nazari an tura mutane fagen daga an je sun mutu sun bar 'ya'yansu sun bar matansu shikenan kawai haka dan abu wanda yake bai taka kara ya karya wani dan abinci da wasu 'yan kudade to ya kamata a tsaya a yi dogon nazari akan wannan to shi irin wannan taimako da ake ma iyalin mamaci bayan mutuwar shi wannan baya cikin layin dukiya ta gado saboda ba dukiyar shi bace ba wadda ya tanade ta kafin ya mutu taimako ne aka yi kuma an ayyana suwa aka taimaka ma iyalin shi in aka ce iyalin mamaci kinan wanda yake dauke da nauyinsu abinda ya shafi matarsa da 'ya'yansa in har mahaifansa suna da rai shi yake daukan ɗawainiyarsu to su ma sun shiga ƙarƙashin iyalinsa kenan gaba ɗaya wannan abin da aka bada na taimako su za a raba ma kuma ba yadda ake raban gado ba za a raba a'a rabo za a yi na adalci kowa a bashi bakin gwalgwadon abin da yake raban shi inda a ce wani abu ne nashi wanda yake haƙƙin shi ne a hukumance kamar yadda aka ɗauke shi ma'aikaci akwai haƙuƙuwan shi wasu kuɗaɗen shi waɗanda nashi ne akan yarjejeniyar da aka yi to wannan in aka karɓo to wannan dole za a raba shi ga waɗanda suke da gadon shi kaɗai amma in taimako ne wannan ya keɓanta ne da iyalin shi wanda kenan yake ɗaukan ɗawainiyarsa matarsa da 'ya'yansa in har akwai mahaifansa yana ɗauke da nauyinsu to su ma sun shiga ƙarƙashin dukkan wannan taimako da ake taimakawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa cewa bidi'a wato ta fi tsanani game da duk wani laifi daga cikin manyan laifuka bid'a babban laifi ce amma a cikin duk wasu manyan laifuka to ita ce shagaba ta fi tsanani ta fi muni akan sauran laifuka wanda karmu manta bayani ya gabata akan ma'anar ita bid'a a luga da ma'anarta a shar'ance wanda a luga in aka ce bid'a shine kamar yadda malamai suke faɗa ash-shay'ul muhdathu ala ghairi misalin sabiq ko kuma ihdasu shay'i ala ghairi misalin sabiq farar da wani abu ba tare da misalinsa wanda ya rigayi mutum ya kago wani abu wanda a can da babu shi sabon abu to wannan shine ake kira bid'a don haka ubangiji ta'ala ya ambaci kansa da cewa shine badi'us samawati wal ard makagin halittar sammai da kasai domin Allah shi ya kagi halittar saman bakwai da kasan bakwai ya samar da su ba tare da wani misali wanda ya rigaye to don haka ita bid'a a luga ba abin zargi ba ne abubuwa ne waɗanda suke na ci gaba ko yau ka kirkiro wani abu na ci gaba a cikin jama'a wanda a da ba a san da shi ba to wannan abu ne wanda yake na halak kamar yadda abubuwa waɗanda suke na sufuri wanda a da babu su amma ci gaban zamani ya zo da su kaga can da ba a san keke ba ba a san babur ba a san mota ba a san jirgin sama irin su lasifika wadda za ta girmama sauti ya kai nesa da irin su agogo wadda za ka diba ka ga wani lokaci ne da waya wadda za ka samu saduwa da wani wanda yake nesa ku yi magana da shi da sauransu dukkansu wannan aluga ana kiransu bidi'a an gane ko ba abun kushewa ba ne ba abun zargi ba ne ba abun aibantawa ba ne abubuwa ne na ci gaban zamani don haka ba wani wanda zai ce maka a yau na in ka daura agogo ka yi ibada ka samu lada akan daura agogo ko cewa kiran sallah a lasifika ya fi kiran sallah ba a lasifika ba babu wani dalili akan haka ba wanda zai ce maka yau kiran sallah a cikin lasifika suna ce mustahabba abubuwa ne na ci gaban zamani don haka wannan yana nuna tsabar jahilci da rashin sanin inda aka sa gaba musamman wanda yake da awar malinta in ka ce masa bid'a haramun ce sai ya ce ai kiran sallah ma da kuke a lasifika ai bid'a ne hawa jirgi ma da kuke bid'a ne eh bid'a ne amma bid'a ne a lugance ba bid'a bace a addini don haka in aka ce bid'a a shar'ance kamar yadda bayani ya gabata shine malamai suke cewa ihdasu shay'in fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini a hakika kuma ba addini bane farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma a hakika ba addini bane wannan shine ake kira bid'a mutum ya kirkiro wani abu ya kimsa shi a cikin musulunci da sunan ibada alhali abun ba shi da tushe a cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali abu ne sananne a cikin tarihi yakin badar da aka yi an yi shi ran sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu da hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in wani ya zo a yau ya ce ya kamata a ce duk ranar sha bakwai ga watan ramadan idan ta zo ya kamata mu haɗu mu yi farin ciki mu yi murna mu yi wasu shagulgulla domin galaba da muminan farko suka yi akan makiya a ran 17 ga watan ramada menene matsayin wannan idi da ya kirkira bid'a ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba su yi haka ba inda yin hakan alkhairi ne lasaba kuna ilaihi da sun riga yin zuwa wannan fage to don haka in aka ce bid'a kenan farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini alhali kuma ba addini ba ko kuma ka ce ihdathu shay'in fid dini laysa lahu aslun min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam farar da wani abu a cikin addini abinda baya da tushe daga cikin littafin Allah ko sunnar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine ake kira bid'a don haka ita bid'a haramun ne ƙari ne a cikin addini kuma cin gyara ne na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa domin shi a hakika ɗan bid'a ko da bai faɗa ba da harshensa na faɗa to da harshensa na hali yana faɗar cewa addinin Allah bai cika ba an gane ku? tunda Allah ya ba mu labarin cewa ya cika addini amma shi abun dan bid'a addini bai cika ba dole a zo da wani abu abinda ra'ayin shi da son zuciyar shi ya bashi sai ya kirkiro ya kimsa shi a cikin addini to dan haka bayani ya gabata mana ya zo mana da aya ta farko a ƙarƙashin baban fadar Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle ubangiji mai girma da daukaka baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani duk wanda ya mutu yana shirka to ubangiji ta'ala yayi alƙawarin mu zai gafarta masa ba duk wanda Allah bai gafarta masa to makomar shi ita ce wuta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta ma wanda ya so gafarta ma duk abin da yake koma bayan shirka duk wani laifi wanda yake koma bayan shirka in bawa Allah ya karfi rayuwarsa akan wannan aiki ba tare da ya tuba ba to lamarinsa na karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala bawa ne nashi in ya ga dama ya yi masa afuwa ya rangwamta masa wannan laifi ya kai shi aljanna in ya so ya azabtar da shi gwalgwadon laifinsa amma a ƙarshe komin ƙanƙantar imaninsa to za a fitar da shi daga cikin wuta da ceton masu ceto a kai shi gidan aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda ya mutu baya shirka komin girman laifinsa to ba zai dawwama a wuta ba a ƙarshe komin ƙanƙantar imaninsa za a fitar da shi daga wuta ko shekara dubu nawa yayi a cikinta za a kai shi aljanna wanda wannan aya tana nuna mana girman haɗarin shirka babu wani aiki na laifi daga cikin laifuka wanda Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta ma bawa in ya mutu akai in banda shirka ita kaɗai ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani kuma haka aya ce na cikin suratul ma'ida wadda take tabbatar mana duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الشاهد وبنجي تعالى يتي إنه من يشرك بالله للي دوان دكي هذا بوتر الله دواني ya mutu akan haka ba tare da ya tuba ba faqad harrama Allahu alaihi janna tabbas ubangiji mai girma da daukaka ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wuta wa malil zalimin min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su ba su tsaro da kariya tsakaninsu da azabar Allah to da haka a takaice wannan aya malam ya zo da ita domin ya tabbatar mana cewa bid'a wani lokaci takan zama shirka me yasa saboda ubangiji ta'ala ya halicci bayinsa saboda wata hikima ɗaya ɗaya shine kaɗaita shi da bauta kaga duk lokacin da bayi suka ringa bauta ma wani Allah tare da Allah to tabbas sun farar da wani abu a cikin addini abinda ba ya da tushe a cikinsa saboda ubangiji mai girma da ɗaukaka da ɗai bai taɓa saukar da wata hujja wadda take nuna cewa wani ba shi ba ya cancanta a sarrafa masa ibada an gane ko babu wata hujja da Allah ya taɓa saukarwa da sunan cewa wani ba shi ba ana iya sarrafa masa ibada da haka ibada ka cokam haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai baya tarayya da kowa baya tarayya da komai kamar yadda ya mana umarni wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku kaɗaita ubangijinku da bauta kada ku haɗa bautarsa da wani haka dukkan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala farkon kiran da suke ma jama'a shine kaɗaita Allah da bauta da haka ubangiji ta'ala ya ce walaƙad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut haka a cikin suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ubangiji ta'ala ya ce gabaninka ba mu taɓa turo wani manzo daga cikin manzanninmu face sai mun yi masa wahayin cewa yadda lamarin yake da sha'anin babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face ni ubangijinku fa abudu ne ku kadaita ni da bauta dan haka can cikin suratu zukhruf yake cewa wasu alman arsalna qablaka min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yubadun ka tambayi waɗanda suka gabace ka na manzanninmu wai shin mun taɓa sanya wani abu mun taɓa sanya wasu alloli da ake bauta musu koma bayan ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama amsa shine babu to don haka duk lokacin da mutum ya ɗauki ibada ya sarrafa ta ga wani allah to wannan ya zo da wani sabon abu a cikin addini abinda baya da asali a cikin addini kaga kenan wani lokaci bid'a tana zamantowa shirka domin sarrafa ibada ga wani ba allah ba wannan bid'a ne an gane ko kuma tsantsar shirka ce don haka kenan wannan aya malam ya zo da ita domin ya tabbatar mana girman laifi na bid'a bid'a ta fi kowane laifi daga cikin manyan laifuka muni a gun Allah subhanahu wa ta'ala sannan malam ya zo da aya ta biyu wadda a kanta muka tsaya faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul an'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Ubangiji ta'ala ke faɗa faman azlamu mimman iftara alallahi kaziba babu mafi zalunci sama da mutumin da ya yanki ƙarya ya danganta ga Ubangijinsa liyudillan nasa bi gairi ilm don ya kautar da jama'a gabarin tafarki madaidaici ba tare da ilimi ba babu wani wanda ya fi shi zalunci mutumin da zai yanki ƙarya ya danganta ga ubangiji subhanahu wata'ala menene ƙarya ka ce Allah ya faɗa alhali bai faɗa ba ko ka ce ai Allah ne ya ce ayi kaza kuma alhali ba shi bai faɗa to mutumin da yi haka babu wani mafi zalunci sama da shi saboda laifinsa ya kai ƙarshe a wajen laifi don haka Allah ya haɗa irin wannan laifi da shirka a ɗaya kamar yadda bayani ya gabata aya na cikin suratul araf kul inna ma harrama rabbi alfawahish ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ashahid ubangiji ta'ala ya ce wa an ta kudu alallahi ma la ta'alam ubangijinku ya haramta muku fadar abinda ba ku da sani ku danganta ga ubangijinku da haka can ubangiji ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu kar ka bibiye abin da baka da sani ka ce Allah ya ce kaza alhali bai faɗa ba ko Allah ya ce ayi kaza kuma alhali ba shi ya ce ba to dan haka da ya ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulbana haka da za ku hada bautar Allah da abinda Allah bai taba saukar da wata hujja game da bauta masa sai ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu don haka ya hada wannan laifi da shirka abu daya shine alqawlu ala allahi bi ghairi ilm shine nan yace faman azlamu babu mafi zalunci mimman iftara ala allahi kadhiban sama da mutumin da ya yanki karya ya danganta ma ubangijinsa li yudillan nasa dan ya batar da mutane bi ghairi ilmin ba tare da wani sani ba don haka ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala babu ƙofa ce wadda take mai faɗin gaske shar'anta ma jama'a abinda Allah bai shar'anta musu ba to wannan yana daga cikin wato yankar ƙarya a danganta ma Ubangiji saboda daman ita bid'a ƙirƙirar wani abu ne a kimsa shi a cikin addini duk abin da aka kirkira aka kimsa a cikin addini to a hakika an shar'anta ma jama'a abin da Allah bai shar'anta musu ba duk wanda ya kirkiro wani abu ya kimsa shi a cikin addini tabbas ya shar'anta ma jama'a abin da Allah bai shar'anta musu kenan wannan a farko ya shiga ba ya shiga kofar yankar ƙarya ya danganta ma ubangiji subhanahu wataala wannan aya ta haukai shi duk wani ɗan bid'a wanda zai kirkira abu ya kimsa a cikin addini to tabbas ya yanki karya ne ya danganta ga ubangijinsa domin ya shar'anta ma bayan Allah abinda Allah bai shar'anta musu ba kaga wannan aya tana nuna mana ashe laifin bid'a yafi kowane laifi muni abun Allah domin anan ubangiji ta'ala ya babu mafi zalunci sama da mutumin da ya yanki karya ya danganta ma ubangijinsa don ya batar da mutane ba tare da ilimi ba sannan aya ta uku ayar na cikin suratun nahal fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka li ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzarin lazina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma ya ziro ubangiji ta'ala ya ce li ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su dau wato zunuban kamilatan wato halin zunuban suna cikakku ba tare da tauye komai ba a ranar kiyama wa min auzarin lazina yudhillunakum bighairi ilm kuma su dau daga cikin zunuban waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba wal'iyazu billahi duk mutumin da ya kirkiro wani abu da sunan addini wanda ba Allah bai shar'anta to zai ɗau zunubin wannan hanya da ya kirkira kuma zai ɗau adadin zunuban duk wanda ya bi wannan hanya a ranar kiyama duk wanda ya bi wannan hanya ya bace to zai ɗauki adadin zunubansu a ranar kiyama wanda shi kuma duk mutumin da ya zo da laifi a ranar kiyama to zai labci wannan laifin shi a gadon bayan shi a gadon bayan shi za a lauta masa duk girman laifinsa kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul an'am wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun ubangiji ta'ala ya ce su suna ɗauke da zunubansu ala zuhurihim akan gadon bayansu ubangiji ta'ala ya ce ku saurara abinda suke ɗauke da shi na nauyin zunubi wato ya yi muni maimakon shi mumini mai tauhidi a ranar kiyama kan aikin shi zai hau kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa yau mana hashirul muttaqina ila rahmani wafda to amma shi mai laifi a ranar kiyama a shi zai jaɓi laifinsa a gadon bayan shi to shi ne a nan ubangiji ta ala ce li ya hamilu a zarahun kamilatan yau kiyama don su ɗauki zunubansu cikakku a ranar kiyama wa min auzarin ladina yudillunahum bighairi ilm kuma su dau daga cikin zunuban waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba malam ya zo da wannan aya domin ya bayyana mana cewa shi dan bid'a wanda ya kirkiri wani abu ya kimsa a cikin addini to zai dau zunubin wannan bid'a da ya kirkira kuma zai dau zunuban duk waɗanda suka yi koyi da shi akan wannan aiki na bid'a in mutum miliyan nawa ne to zai dau laifinsu a ranar kiyama wai ba a laifin nasu bane za a dan rago kaɗan a'a su ma za a ba su laifi cikakku sannan kuma za a dora masa gwalgwadon adadin jama'ar da suka bi shi me yasa saboda ya zama abun koyi a cikin mutane mutane suna bin shi musamman ma mutumin da yake kira zuwa bid'a akwai waɗanda suke kirkirawa kuma su ringa kiran mutane su ringa kawata ma mutane wannan aiki su nuna musu aiki ne mai kyau yanzu abu nawa na bid'a wanda yake ya kwashe zamani mai tsawo wasu sun gada ma wasu su ma sun gada ma wasu su ma sun gada ma wasu to in shekara nawa aka yi in mutum miliyan nawa ne suka yi koyi da wannan wanda ya kirkira wannan bid'ar to har kiyama adadin duk jama'ar da suka bi shi to yana da girman yana da laifi yana da laifi gulgwadan laifin da za a ba su bayan laifinsa wanda wato bayan laifinsa na kirkirar wannan bid'a kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa babu wata rai da za a kashe ta akan zalunci illa kana alab ne adama adama ne al'awwal illa kana alab ne adama al'awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla aw kama qala wazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai da za a kashe ta akan zalunci har izuwa kiyama face akwai kaso na zunubi akan dan annaba adam dan shi wanda yake na farko maza Allah ya ce me yasa domin shine ya sunnanta kisan kai a ban kasa duk adadin rayukan da za a kashe aka kashe har izuwa kiyama to wannan da na annaba adam wanda ya kashe dan uwansa wanda a cikin isra'iliyat suke kiran shi kabil suke cewa shine ya kashe dan uwan sahabila kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul ma'ida wa tulu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basidin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin faqawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه fa asbaha minan nadimi to don haka duk ran da za a kashe akan zalunci har zuwa kiyama to wannan ɗa na annabi adam da ya kashe ɗan uwansa yana da kaso na zunubi saboda manzan Allah ya ce shi ne farkon wanda ya sunanta kisan kai a ban ƙasa in rayuka dubu a kashe to yana da laifin kashe rayuka dubu saboda shi ya kirkiri wannan laifi a ban ƙasa to don haka wannan aya tana tabbatar duk mutumin da ya kirkiri wani abu na bid'a ya kimsa a cikin addini to ranar kiyama zai ɗau laifin wannan bid'a da ya kirkira kuma zai ɗau laifukan adadin jama'ar da suka yi koyi da shi akan wannan bid'a har zuwa kiyama don haka wannan aya tana ƙara tabbatar mana cewa laifin bid'a ya fi kowane laifi girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku a cikin alkaba'ir kenan banda shirka to babu laifin da ya kai laifin bid'a tare da cewa waccan aya ta tabbatar mana wani lokaci kenan bid'a takan zama shirka domin farar da abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala bai shar'anta ma bayansa ba shine na malam sai ya zo mana da hadisi wanda hadisin na cikin wato yana cikin sahihul bukari shine yace wafis sahihi ma'ana ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin na cikin sahihul bukhari wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da alkhawarij su ne 'yan tawayen musulunci manzan Allah ya ce aina ma da ƙetumuhun faktuluhun duk inda kuka haɗu da su manzan Allah ya ce ku kashe su su alkhawarij manzo Allah ya ce duk inda kuka haɗu da su ya ce ku kashe su wafihi hakanan hadisi ya zo hadisin yana cikin sahihu muslim annahu naha an qatli umara il jawri ma sallau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da kashe shuwagabanni waɗanda suke azzalumai masu handama masu rubda ciki akan dukiyar jama'a masu karya inda ba gaba an gane ko su kashe wanda suka so kashewa su bar wanda suka so bari maza Allah ya ce kar ya yi hani game da kashe irin waɗannan shugabanni azzalamai ma sallau matukar suna sallah a cikin jama'a matukar suna sallah maza Allah ya yi hani a kashe su to a nan malayin ya haɗa waɗannan hadisai guda biyu wanda kuma wannan yana nuna mana tsantsar fikihu fahimtar addini na shi mawallafin wannan littafi yanzu a nan a farko ya ambaci hadisin khawarij wanda maza Allah ya ce aina malaki tumuhun faktuluhu duk inda kuka haɗu da su ya ce ku kashe su wanda kasancewar su khawarij 'yan bidi'a ne sun kirkiri wata bidi'a ta wata hanya ta musamman wanda yana daga cikin hanyarsu shine kafirtar da musulmi a sababin aikata babban laifi a aƙida ta khawarij idan mutum ya yi ƙarya to ya kafirta ya bar musulunci in kai da mutane ka kafirta ka bar musulunci in sata mutum ya ya kafirta ya bar musulunci duk wani babban laifi in dai mutum ya aikata to ya fita daga cikin musulunci jininsa ya halatta wanda kuma yana daga cikin wannan kinsu cewa duk wanda ya mutu aqidarsu duk wanda ya mutu akan babban laifi makomar shi wuta ce zai dawwama a cikinta Allah ya haramta masa aljanna sabani a aqidar ahlus sunna wal jamaa babban laifi baya fitar da mutum daga cikin addini matukar bai halitta wannan aiki mutum a matsayin shi na musulmi ko da kofin giya ya mutu a hannu matukar bai halitta ma kansa shan giya bai ce ba giya halakce ya san laifi ne yake yi to wannan lamarin shi na ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala a aqidar ahlus sunna wal jama'a wanka za a yi masa irin yadda ake wanke kowane mamaci a yi masa likafani yadda ake ma kowane musulmi a sa gawar shi gaba a yi masa sallah a roƙa masa gafara da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala kuma a kai shi makabarta ta musulmi abin ne a yi ta yi masa addu'ar Allah ya masa gafara lamarin shi kuma sai a maida zuwa ga ubangiji ba za a ce ba wani tuntuna ana wuta idan ka ce wani yana wuta to wannan karan tsaye ne kama ubangijinka ka kutsa cikin abin da baka da sani game da shi bawa ne na Allah in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa kamar yadda ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan haka irin wannan aqida ta su ta yaɗu a cikin jama'a zaka ji ana cewa ai duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne wai wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri a aqidar ahlus sunna wal jamaa kisan kai laifi ne baya fitar da mutum daga cikin addini matukar mutum bai halitta ba wanda ya kashe kansa ya mutu a matsayin mai laifi lamarin shi na ga Allah in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe ko mun kankantar imanin shi za a kai shi aljanna to don haka wannan kaɗan ne daga cikin aƙida ta kawari fitar da musulmi daga cikin musulunci a sababin aikata babban laifi don haka kuma yana daga cikin aƙidarsu shine fito na fito da shugabanni su yaƙi shugabanni su zubar da jininsu su kashe wannan aiki ne na kawai wanda sun kafirtar da dewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a aƙidar ahadu sunna wani jama'a ji da bi ga shugabanni wannan wajibi ne wajibi ne duk zaluncinsu duk abin da ya bayyana gare su na laifi to wannan baya halatta a wi fito na fito da su a yi musu tawaye saboda in har kuna ganin cewa laifi ne suka yi to fitowa a bujire a yi tawaye to wannan ya fi muni saboda ita fitowar wannan da tawayen da za a yi laifin illar barnar ba ta takaita ba akan shugabannin ta hada sauran jama'a ta musulmi gaba daya to da haka su waɗannan khawari saboda girman laifinsu 'yan bid'a ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa aina ma na kitu muhun faktuluhun duk inda kuka haɗu da su maza Allah ya ce ku kashe su don haka yana daga cikin wanda ya fatattake su shine aliyu Allah ya ƙara masa yadda yawmun naharawan ranar wata gwabzawa da aka yi aliyu Allah ya kara masa yadda yana daga cikin wanda ya girbe waɗannan khawarij wanda daman tushensu tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya raba ganima ta yakin Hunaini a ran nan manzon Allah ya fifita wasu akan wasu a wajen raban ganima irin su Uyaina ibn Hisn al-Fazari manzon Allah raƙumi ɗari yake lissafawa ya ɗauka ya ce abawan irin su zaidul khair manzon Allah ya sa aka lissafa raƙumi ɗari aka bashi ya ce kuma a ƙara lissafo ɗari aka bashi gaba ɗayan wannan dukiya da aka samu ta ganimar yaƙi manzon Allah ya rabe ta ga wasu su mutanen madina ko ɗan akuya ɗaya manzon Allah bai ba su ba to a lokacin nan ya yi wannan rabo sai wani ya tashi ya zo sai yake cewa wannan rabo da aka yi ba a yi shi don Allah ba kuma ba a yi adalci ba ran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɓaci ransa ya yi duhu fuskarsa ta canza kamar an kwaɓa lalle manzan Allah yake cewa faman ya adil izalam ya adilillahu wa rasulu in har Allah da manzansa ba su yi adalci ba to wane ne zai yi adalci in har Allah da manzansa ba su yi adalci ba wane ne zai yi adalci a lokacin nan wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ba ni izini na sare masa wuya maza Allah ya ce a rabu da shi akwai yana shi yana shi ire-irensa waɗanda za su biyo baya wanda kahon shaidani wannan su ne ake kiransu alkhawari waɗanda suke halitta zubar da jinin musulmi za su koma su yi gungu su ringa yaƙar musulmi wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da sifofinsu ɗaya bayan ɗaya wanda suna da tsantsar ibada to su ne suka yi sansani a wani gu da ake kiran shi harura don haka wanda yake ɗan tawaye musulunci ake kiran shi haruriyu to aliyu allah ya ƙara masa yadda shi ya yaƙe su ya fatattake su kuma haka shugabannin musulunci tun wancan lokaci har zuwa yau a duk lokacin da suka bulla to sukan yaƙe su za ka ga duk sun kafirtar da mafi yawan jama'a ta musulmi kuma su yana daga cikin alamarsu abu na farko su ne su ɗauki makami su ringa yaƙar shugabanni akan cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to mu ku a aƙidar ahlus sunna wal jama'a duk zaluncin shugaba bayya halatta a yi masa tawaye bayya halatta a ɗau makami a yi fito na fito a yaƙe shi kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar mana da haka to shine anan malam ya zo da wannan hadisi da manzon Allah ya ce aina malaki tumuhum faqtuluhum duk inda kuka sa hadu da su manzon Allah ya ce ku kashe su to kaga su menene asalin laifin su bid'a ne wata hanya suka kirkira suka shigar da ita cikin addini wadda ta saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin tushen aqidar ahlus sunna wal jama'a shine as-sam'u wa ta'a li wulati amr ji da bi ga duk waɗanda suke jibintar lamari na mu'minin dole ka ji abinda aka ce ka yi kuma dole ka aikata matukar babu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya umarni ya ayyu hallazina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulil amri minkum kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mana alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma umira ma lam yu'mar bi ma'asiya fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a au kama kala manzon Allah yace na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka ce ya yi ko ya dina matukar ba a umarce shi ba da saban Allah in an umarci mutum da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko saba ma manzansa to ba maganar ya shi ya bi don haka za ka samu galibi irinsu ne waɗanda suke fitowa a yau da sunan da'awar jihadi da sunan da'awar jihadi wanda shi ko jihadi yana da tsari a musulunci jihadi ana yin shi ne karkashin umarni na shugaba wanda aka yi masa da'a aka yi masa mubaya'a aka yarda da shi a matsayin shugabanci to shi yake buga gangami na jihadi cewa jama'a su fito a je jihadi a ƙara faɗaɗa musulunci a ban ƙasa ba haka ba kawai wani ya kaɗi gabansa ya shiga daji ya naɗa kansa a matsayin shugaba ya samu wasu mabiya ya ce jihadi zai galibi suwa suke kashewa musulmi suke kashewa zo su yi ta kwace su yi ta abin da suka ga dama kuma duk da cewa abu ne sananne kowa ya san waɗannan abubuwa da ake tsari ne na kafiran duniya makirci ne don a ƙara daudada fuskar musulunci su kashe rayukan da suke so su kashe su wawushe dukiyar jama'a in ba su haddasa irin waɗannan mutane yaya za a yi su sayar da makamman da suke kirawa to manufofi ne na daban da dama yana daga cikin manufofinsu manufa ta farko shine daudada fuskar musulunci yaya za a yi a jefa kyamar musulunci a cikin zukatan waɗanda musulunta ba wanda sun san musulunci kamar wutar daji ne kullum ƙara faɗaɗa yake ƙara ci gaba yake to ma idan aka kirkira irin waɗannan mutane kenan me ma kwaɗayin ya yi musulunta sai ya yi kyamar musulunci wannan shine za a ce musulunci ana kashe mutane ana kaza ana kaza kuma yana daga cikin manufofinsu daman suna so su rage adadin mutane a ban ƙasa cewa mutane sun yawa kuma yana daga cikin manufofinsu makamman da suke kerawa ta wace hanya za su saida su su raka barawo su raka mabi sau in sun kirkira muku irin waɗannan jama'ar su ne za su ba su makamai sai su zo kuma su komo kuma su ba ku makamai wanda su saida muku makamai a ce ku je ku yaƙe su su suke ingizo su su ingizo su ku kawo hari kuma su zo hado da sunan cewa wani taimako ne da wani abu sannan kuma yana daga cikin manuhohinsu wanda manufofin ba sa lissafuwa abubuwa ne wanda yake kowa ya san tsari ne yanzu wannan jama'a da aka kirkira a can yankin gabas ta tsakiya wanda ake kiransu isis su ne adda'ish wanda kasancewar shugaban wanda a kirkira ba yahudi ne fa to dama a zo sun koyi larauci sun koyi komai sai a zo a bar gemu da wasu abubuwa da sunan cewa in kaga sifa kawai sifa ce ta musulmi alhali ku a hakika wasu ba musulmi ba ne wasu kuma jahilai ne daga cikin musulmi hamasa ta addini ta ingiza su cikin abu to wanda fitina ce to waɗannan su ne ake kiransu kawarish wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda kuka haɗu da su manzan Allah ya ce ku kashe su kaga dai sababin umarni da manzan Allah ya ce a kashe su saboda sharrin wannan bid'a ta su amma ga ya shugabanni waɗanda suke azzalamai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani kar a yi fito na fito da su kar a kashe su matukar suna sallah me yasa saboda zalunci laifi ne amma iya laifin ya takaita ne ga kansu amma su waɗannan khawarij tsabar bid'arsu bata takaita ba ga fito na fito ga shugabanni ta hada dukkan musulmi saboda za su kawo ta da zaune tsaye duk wata musiba da duk wata bala'i za su da duk wani bala'i za su janyo shi ga al'umma ta musulmi to a takaice dai shi hadisin kamar nan malam ya zo da shi ne da ma'ana asalin hadisin yana cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci hadisin wannan shine yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum manzon Allah yace fiyayyun shugabanninku ku jama'a ta musulmi alladhina tuhibbunahum shugabannin da kuke son su kuke kaunarsu wa yuhibbunakum kuma talakawan suna son ku suna kaunar ku wani duk shugaban da jama'a ta musulmi suke kaunar shi kuma shi ma yana kaunar su maza Allah ya ce wannan ita ce alama ta farko daga cikin fiyayyun shugabanni wanda kuke kaunar su suna kaunar ku watu salluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna yi musu addu'a ta alkhairi kuma su ma suna yi muku addu'a waɗannan shugabanni manzon Allah ya ce su ne fiyayyu daga cikin shugabanni na musulmi kina wanda kuke kaunar su kuma su ma suke kaunar ku me yake janyo jama'a su kaunaci shugaba shine adalci in dai shugabanni suna adalci ba sa son zuciya duk wani mai haƙƙi ana ba shi haƙƙin shi suna tausaya ma jama'a to wannan shine abin da zai kai su talakawan su ringa kaunar shugaba amma ba yanda za a yi shugaba a zalimi mai kuntata ma jama'a a wayi gari a ce jama'a suna son shi wallahi ko sun huto sun faɗa ƙarya ne saboda wani abu ne da suke samu kaga mutane sun koma maroka kawai daga ka an baka mikro banda zuga shugaba mai kaza mai kaza kuma alhali ƙarya kake a zuciyarka abin da kake faɗa ba haka bane musamman a irin wannan lokaci namu wanda mutane kawai abin da za su samu shine kawai a gabansu abin nan ka san ba haka ba ne ƙarya ce amma sai ka fito ka rikida ta kamar da ta wucewa gaskiya ne to don haka shi adalci shine yake adalci da tausayi shine yake dasa san shugabanni a cikin zukatan talakawansu kuma su kuma talakawan in shugaba ya musu adalci su ma za su ringa kokarin duk wani abu wanda yake na dokoki za su ringa kiyayewa shi ku abin da yake dasa san talakawa a cikin zuciyar shugaba shine yi mishi da'a abubuwan da ya ce a yi aka shar'anta na dokoki suna kiyayewa kuma wannan shine zai kai su talakawan su ringa masa addu'a ta alkhairi su ringa masa addu'a yanzu nan ba a nesa ba tsohon shugaba da ya wuce duk talakawan nijar galibi addu'a suke masa wallahi bayan mutuwar shi zaka ji jama'a suna fada duk wanda ya bude baki addu'a yake mishi mutane suna fada in ma akwai wani laifi da ya mumu mun yafe masa menene ya kai mutane suke masa wannan addu'a kwatantawa da yi kwatantawa da yi a cikin adalci to don haka shi ne manzan Allah ya ce fiyayyun shugabanninku wanda kuke kaunar su suke kaunar ku gaya gaba ɗaya 'yan ƙasa kowa in ya buɗe baki baba yake ce masa wanda asalin kalima ta baba girmamawa in aka ce baba duk wanda ka ce masa baba to ka girmama shi ne ka kambama shi ne shi ne sannan sai ya ce wa shiraru a immatikum maza Allah ya ce kaskantattun shugabanninku allazina tubghidunahum wanda kuke kin su wa yubghidunakum kuma su ma suna kin ku maza Allah ya ce wannan su ne kaskantattu malalata daga cikin shugabanninku wanda ku kuna kin su su suna kin me yake janyo jama'a su ki shugaba rashin adalci da rashin tausayawa me yake janyo shugaba ya kyamaci talakawa rashin yi masa da'a wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu albarka su ma suna tsine mu kuna waɗannan tsinannun shugabannin su ma kuma suna cewa waɗannan tsinannun talakawan wanda ba sa ji ba sa duk abin da muka ce ba sa yi maza Allah ya ce to su ne waɗanda suke mafi sharri daga cikin shugabannu ƙala sai yake faɗa shi sahabin ya ce kulina ya rasulallah muka ce ya manzan Allah a falanu na bi zuhum inda zalik shin wa irin waɗannan kaskantattun shugabannin in sun bayyana shin ba za mu watsar da lamarin su mu musu tawaye mu fito mu yaƙe su qala la ma aqamu fikum as-salam manzan Allah ya ce kar ku yi fito na fito da su kar ku yaƙe su matukar suna tsaye da sallah a cikinku matukar suna tsaye da sallah a cikinku manzon Allah ya ce karku fito duk zaluncin da za su yi kansu suke ma laifin bai shahe ku ba amma in kuka musu tawaye kuka fito kuka yake su to abun barnar ba ta takaita ba a kansu ta hada dukkan jama'a ta musulmi Allah kaɗai ya san iyakar jinin da ake zubarwa a sababin yi ma shugaba tawaye in aka ce za a yaƙe shi za a yi fito na fito da shi to Allah kaɗai ya san adadin rayukan da za su salwanta shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a inda kawai yake halatta a yi fito na fito da shugaba a yaƙe shi sai in kafircinsa ya bayyana ya fito fili in kafircin shugaba ya fito fili kuma ku kuma kuna da ƙarfin da za ku kawar da shi gabarin wannan kujera ta mulki to a nan ne ya zama wajibi ku yi fito na fito da shi kuma ko da kafircinsa ya fito fili kuka tabbata ba ku da karfin da za ku kawar da shi gabarin wannan kujera to bai ya dacewa ku fito saboda in kuka fito barnar da za ta biyo baya Allah kaɗai ya san iyakarta to kaga a nan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana ga yaje zalunci na shugabanni laifi ne maza Allah ya ce kar a yi musu tawaye kar a yaƙe su matukar suna tsaye da sallah a cikin amma ga su su khawarij yan bid'a ne maza Allah ya ce duk inda kuka haɗu da su maza Allah ya ce ku kashe su kaga wannan yana nuna mana girman laifi na bid'a sannan malam sai ya zo da hadisin jarir ibnu abdullah albajali Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna rajulan tasaddaqa bi sadaqa lalle wani mutum ya dauki yayi sadaka sadaka thumma tataba annas sannan jama'a sai suka biyo bayan shi kowa yayi tai kowa yayi tai wanda asalin hadisin lokacin da wasu kabila ne ana kiransu mudar suka zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam talauci da kunci na rayuwa ya bayyana a jikinsu jikinsu di ya kanjame ga tsahin kaya da makamansu na yaki suka zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tare su ya karɓe su ran manzan Allah sai ya ɓaci hankalin shi ya tashi manzon Allah ya shiga gida ya fito ya koma ya fito babu abin da zai dauka ya basu a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa wato aka yi kiran sallah manzon Allah ya hau kan mimbari ya yaba Allah subhanahu wata'ala ya gode masa sai ya karanto fadar Allah subhanahu wata'ala da ke cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sanan ya karanto fadar Allah subhanahu wata'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون manzon Allah ya yi umarni ya ce jama'a ku taimaka jama'a ku taimaka aka shimfiɗa wani abu wannan ya ɗan kawo ɗan zakkan shi na dabino ya zuba wannan ya ɗan kawo wasu yan kuɗi ya zuba wannan ya ɗau kawo ya zuba me za a yi wani sahabi da ya tashi ya koma gida sai ya ɗauko bahun kuɗi wai wannan bahu da ya ɗauko bai ya iya cira shi ko ya ɗora a kafaɗar shi ko a kai a janyo shi ya yi cike da zinare ya kawo sai ya zube a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zubawar nan ke da wuya kowa in ya koma gida sai ya ɗauko sadaka mai kauri ya kawo ya zuba ganin shi wannan sahabi ya yi fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ringa kyalli tana walƙiya yana farin ciki yana mulmushi yana walwala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa a cikin musulunci manzan Allah ya ce falahu ajruha yana da ladan wannan sunna da ya sunnanta wa ajru man amila biha min ba'dihi da ladan duk wanda ya aiki da ita bayansa min gairi an yankusa min ujurihim shay'un ba tare da wani abu na ladan su ya tauye ba manzo Allah ya faɗi wannan yace wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya sunnanta sunna mummuna a musulunci kana alaihi wizruha manzon Allah ya ce na kansa laifin wannan sunna da ya sunnanta wa wizru man amila biha da laifin duk wanda ya aiki da ita min gairi an yankusa min auzarihim shay'un ba tare da wani abu ya tawaye daga cikin zunubansu sunnanta sunna kyakkyawa a cikin musulunci shine rayar da ita shin anan abin da muke tambaya shin wannan sahabi da ya ɗauko bahun kuɗi wani sabon abu ne ya zo da shi abu ne sananne a musulunci sadaka ce sadaka Allah ya umarni a cikin alkur'ani haka manzon shi a cikin sunna kenan ba wani abu bane bai kirkira ya zo da shi a'a abu ne wanda yake sananne wanda yake da tushe a cikin musulunci ya rayar da shi ita sadaka in za ka yi ka daure ka bada abu wanda yake mai kauri in dai kana da halin badawa kaga shi wannan sahabi komawar shi gida da ya ɗauko dukiya mai yawa ya kawo ya zube a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ganin haka kowa sai ya ringa tashi yana ɗauko abu wanda yake mai kauri yana kawa ganin cewa shi wannan sahabi ya kaga shi ne ya rayar da wannan sunna ta yin sadaka wadda take mai kauri manzan Allah ya ce to duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa a cikin musulunci yana da ladanta da ladan duk wanda ya koyi da shi bayan shi har zuwa kiyama ba tare da wani abu ya tawaye na cikin ladansa misali in za a ba su in kowa ya za a ba shi lada ɗari in mutum goma suka yi to shi sai an ba shi miliyan guda lada miliyan guda za a ba shi adadin ɗari ɗari da aka ba mutum goma shi sai an ba shi to don haka wannan shine yan bid'a suke fakiya da wannan hadisi sai su bashi ma'ana ai manzon Allah ya ce wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa to ta ina ake gane cewa mai kyau ra'ayinka shine zai nuna maka cewa mai kyau in ra'ayinka ya nuna maka cewa abin da ka kirkira mai kyau ne to ni ra'ayina ya sha bamban da naka ni aguna ba mai kyau bane sanin cewa abu mai kyau ne sai an koma a shari'a abin da yake da tushe a cikin alkur'ani da sunna to don haka shi ne a nan kenan malin ya zo da wannan hadisi wanda yana tabbatar mana kenan rayar da sunna ake nihi ba kirkira wani abu a zo da shi cikin addini addinin Allah tuntun Allah ya cika kayan shi Allah ya cika kayan shi baya bukatar kari sannan malam sai ya zo da hadisi da ya ce akwai kwatancin wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda lafazinsa manzon Allah yake cewa man da'a ila hudan wato duk wanda ya yi kira zuwa shiriya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu yana da lada kwatancin adadin ladan duk wanda ya bi shi in dai ka nuna ma mutane hanya ta gaskiya to in mutum dubu suka bi kana da ladansu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a kuma wannan baya tauye wani abu daga cikin ladansu wa man da'a ila balala duk wanda ya kira zuwa hanya ta bata manzon Allah ya ce kana alaihi min al-ismi misla asami man tabi'ahu yana da laifi kwatancin laifin waɗan duk waɗanda suka bi shi in sun kai mutum dubu to adadin zunubansu yana kan shi wanda ya kiraye su ya kai su zuwa wannan hanya ta bid'a manzon Allah ya ce la yanqusu zalika min asamihim shay'a babu wani abu da zai tawaye daga cikin zunubansu wanda wannan yana nuna mana sharrin bid'a duk wanda ya kirkiri bid'a to yana da laifin wannan hanya da ya kirkira in mutum dubu suka yi koyi da shi to yana da zunubin mutum dubu har zuwa kiyama in mutum miliyan nawa ne to a kan shi akwai adadin zunubansu ƙarin bayani akan wannan hadisi zai zo a darasi na gaba nan zamu dakata insha Allah nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك